Maza da mata ga baki ɗai ku zo mu leƙa gidan aure.
Maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure.
Ku karkaɗe kunnuwanku ku ji maza da mata.
Gidan aure.
Akwai bayani da za ku ji har kuma fahimta.
Gidan aure.
Cikin shiri na musamman wanda ke bayanin gidan aure.
Maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure.
da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta manzan tsira manzan rahama annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da wa'yanda suka biyo bayan su har izuwa ranar alkiyama jama'a masu sauraro ine mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wani sabon shirin na gidan aure wanda sashen addinin musulunci na hikima rediyo yake kawo muku a kowace rana irin wannan ta asabar a daidai wannan lokaci wanda muke tattaunawa tare da abdallah usman umar gadon kaya wanda ni aminu khidir idris nake jagoranta da shirin muna a, ba da haƙuri ga 'yan uwa sakamakon ɗan jinkiri da muka samu na rashin na rashin shigowa shirin a daidai lokacin da ya kamata mu buɗe a, shirin namu mai albarka 'yan uwa idan ba su manta ba satin da ya gabata mun tattauna akan tariya a musulunci mecece tariya a musulunci ya ake tariya a musulunci wanda dr abdallah umar usman gadon kaya ya yi mana bayanin abubuwan da suke na shari'a da kuma abubuwan da suke na al'ada waɗanda muka tantance su a al'adar akwai wanda masu kyau ne babu laifi in an yi su a al'adar akwai waɗanda suke ah, marasa kyau ne balma shari'a ta yi hani da irin waɗannan abubuwan wanda muke fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gyara dama shi wannan shirin yana zuwar muku ne don mu gyara abubuwan da suke ah, a hanyar yin auren har ma da shi cikin auren kansa watakila eh, sakamakon haka ya rage mana matsalolin gidajen aure wanda suke faruwa ka ji abubuwa kala-kala wanda wani in aka ce maka zai faru a gidan aure za ka iya cewa a wannan abun ba zai faru ba amma sai kaga kuma abin ya faru wanda Allah maɗaukakin sarki da yawa ya cire albarkarsa ne watakila a wasu abubuwan kake ganin rigingimu rashin zama lafiya rashin eh, albarka a cikin gidan auren kansa lallai akwai matsalar da ta janyo don da ba haka ake rayuwa ba ba haka ake tafiya ba iyayenmu da kakanni sun zauna lafiya sun yi rayuwa mai jin daɗi sun tausasa wa junansu sun yi abin da ya dace abin da ya kamata a rayuwar zaman aurensu a tsakaninsu aka ji daɗi wanda a yanzu wannan abun duka ya yi mana ya yi nesa da mu da yawa za ka ga kullum mace kuka kuka take kawowa ƙorafi take na mijinta kullum miji kuka yake kawowa ƙorafi yake na matarsa to wai ina matsalar take mai sauraro watakila kai kanka ko ke kanki zai iya wayar gari ki ji kina cikin matsalar ai ni ma ina da matsalar da yawa 'yan uwa sukan shigo cikin shirin sai ka ji wata ta ce ita ta ni ma ina da matsalar wani ma zai ga kamar shi ake faɗa a cikin shirin kamar shi ne ake lissafa abin da iya ko yadda iya ko yadda yake ko me yake faruwa a gidansa wanda kuma ba haka ba ne kawai abin da yake faruwa a tsarin shirin ne ya biyo ta haka sai wani ya ji kamar gidansa ake gaya masa to dama ai shi amfanin ilimi aiki da shi sanda ka ji wani abu da yake faruwa aka gaya ma ga abin da ya kamata to sai kai ƙoƙarin gyara wannan abin lokacin da kake aikata wani abu wanda abin ya janyo maka a matsala ta rayuwa sai ka gyara don abin ya warware maka irin matsalolin da kake ciki wannan shine asali na shi wannan shiri namu mai albarka wanda muke roƙon kuma muke fata Allah maɗaukakin sarki zai gyara mana gidajen aurenmu za su gyaru za su zauna lafiya za a samu abin da ake bukata a cikin gidajen auren na zama lafiya Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana a ƙur'ani shi zaman aure wani abu ne kai ka zame mata sutura ita ma ta zame maka sutura to idan ya zamto mace da mijinta kullum ba zaman lafiya to kaga ina ya zame mata ita kuma a ina ta zame masa so da haka wannan shiri mai albarka zai rika kawo mana abubuwa kamar yadda na faɗa za ka ji kamar wani abin ma gidanka muka leƙa muka ga me yake faruwa tsakaninka da matarka ko ke kuma gidanki muka leƙo a'a ba leƙa ba ganowa muka yi ba shi yasa taken shirin yake mu leƙa gidan aure gidan aure kamar leƙawa muke muke ganin me yake faruwa shirin gidan aure leƙawa yake gidajen ma'aurata ya ga me yake faruwa shi yasa shirin yake gidan aure Allah maɗaukakin sarki ya zo nan mana da gidajenmu lafiya ya ba da yadda za a yi rayuwa mai albarka yau insha Allahu za mu tashi kamar yadda na faɗa cewa mun tattauna akan tariya to yawanci idan an tare za ka ga akan samu matsaloli sukan biyo bayan sabon aure me yake ka irin wa'annan matsalolin ka ga mutum daga yin aure an samu matsala tana faruwa tsakanin mata da miji bayan soyayyar da suka yi suka gama ta shekara kaza ta wata kaza amma kuma daga yin auren sai kaga kuma an fada cikin wata matsala ko rigima ko rashin fahimtar juna insha Allah za mu tattauna mu ga me yake kawo nan kuma ya zami mu yi maganin irin wa'annan matsalolin idan sun zo Dr. Abdallah Umar Usman Gadan Kaya mune maka barka da shigowa Masha Allah alhamdulillah Dakta yau za mu duba wani abu da ya shafi dai gidan aure shine bayan tariya akan samu yawan rigingimu tsakanin mata da miji ga su amare ga su an yi soyayya an cinye soyayya amma ana yin aure sai kuma ka ga matsaloli sun biyo baya wai me ke kawo haka ne
to bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu.
Barkanmu da wannan yammaci a wannan rana ta Asabar a wannan lokaci mai albarka da muke tattaunawa akan wannan shiri namu mai suna gidan aure a wannan gidan rediyo na hikima RTV gatan al'umma 93.7 FM Kano, Nigeria. kamar yadda kullum muke gabatar da waɗannan shirye-shirye a irin wannan lokaci yau ma dai ga mu muna tattaunawa akan yaya za mu inganta rayuwarmu da ta iyalanmu a gidajenmu na aure yaya za mu kawar da matsaloli da suke faruwa a tsakanin ma'aurata kuma me yasa babban su tunda Allah ya kaddara za mu rayu ne da iyalanmu da matanmu a gidajenmu kamar yadda dan uwa malam aminu ya gabatar shi dai wannan shiri yana mai da hankali ne akan rayuwar ma'aurata alkhairan da ke ciki da matsaloli da ke ciki da kuma ba da shawarwari ga iyayenmu mata da kuma mazan auren gaba daya cewa yaya za mu gyara saɓani da yawan mace-macen aure da yake faruwa tsakanin ma'aurata idan za ka iya tunawa satin da ya wuce mun yi bayani akan tarewa a shari'a yadda ake tariya a idan mutum ya auri mace ga yadda sunna ta tanadar a za su yi sallah raka'a biyu da shi da ita zai daga hannunsa ya dora a kanta ya mata addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alai ya mata addu'a sannan kuma na kawo kisar umu hakim da ta ba da shawara wa diyarta budurwa da ta aurar da ita a lokacin da za ta je gidan miji ta gaya mata abubuwan da za ta kula da su don ta samu zaman lafiya da mijinta kuma haka baiwar allah nan ta yi lokacin da miji ya zo a ranar tarewa sai ta ce to ka saurara ina da jawabai ta kama jawabi tana tambayansa ina so kafin wani abu ya shiga tsakanina da kai a yau ka gaya mini menene kake so in rinka aikatawa zan aikata duk abin da baka so ka sanar da ni ni kuma insha Allahu ta'ala zan guje shi wato ba zan aikata shi ba haka ta gaya masa ya kuma saurare ta da kunne na basira da sani ya kamata daidai gwargwado shikenan kuma uwarta mahaifiyarta daman ta gaya mata cewa karki bari mijinki ya ji yunwa baki ba shi abinci ba kada ki bari mijinki ya shiga wata bukata ko ta hakkin auratayya baki biya masa bukatarsa ba annabi rahama yana faɗa in mace tana kan dabba ne tana kan dabba mijinta ya buƙace ta ya ce mata bismillah to ta sauko daga kan wannan dabba ta biya mai bukata manzon Allah ya faɗa idan mace tana kan murhu ta ɗora abinci ya kusa da huwa mai gidanta mijinta ya buƙace ta ta sauke wannan abincin ta je ta biya masa bukata don katta bashi ya fada cikin halaka ina ma da 'yan matan wannan zamani masu yin aure da wanda suke da niyyar aure sun san irin waɗannan hadisai ina ma da matanmu na aure sun san irin waɗannan hadisai kuma suna aiki da su to da sun zauna lafiya da mazajensu ta ce mata kada ki bari mijinki ji wari a jikinki karki yadda mijinki ya sa kansa ya saka fuskarsa a jikinki ya ji wari karki kuskura ki bari karki yadda saboda yana rage wa mace daraja yana tozartar da mace kuma mala aminu magana ta gaskiya daga cikin matsalolin yau da ma'auratanmu suke samu kamar yadda ka tambaye ni bayan sun tare akwai rashin iya gudanar da gidan kamar yaya daga wani bangare kasanta
daga bangaren matar ko mijin matar yanzu daga matan na fara a yi haƙuri wasu matan malan ƙazantar su ta isa to wani namijin mutum ne mai ƙyanƙyani mai ƙyama akan wata ƙazanta da za ki aikata sai ishe kar bai kusance ki ba a yi haƙuri akwai kes ɗin da aka kawo mini mace tana zargin mijinta ya ƙaurace mata a shimfiɗa ya ce gaskiya ne
ya ƙaurace mata ɗin ƙwarai ya ce ba zan iya ba ya ce saboda wani ɗoyi da nake ji yana fitowa daga jikinta ba ta da kulawa ya ce malam ba zan ɓoye maka ba duk lokacin da ya ce ya zo yana alaƙar aure da ita ya ce a al'aurarta wani wari yake fitowa ya ce shi bai sani ba ita ta sani ko bata sani ba ka san akwai wannan larurar ka san mun yi alkawari duk wani abun da zai iya illata mata a zamantakewarsu mun yi alkawari kafin mu fara shirin nan za mu yi bayani insha Allah to akwai matan da rashin kulawarsu ta kai ga lokacin da ake alakar auratayya a tsakaninsu sai dai mijin ya toshe hanci to amma dakta baka ganin wannan haƙuri yayi dan akwai matar da ƙawayenta duk sun amince suna ta bata shawara wari take a duk jikinta ma amma mijinta babu ruwansa shi yayi haƙuri ba shi ma wannan ba baka ga haƙuri ya kamata yi kawai su ci gaba da rayuwa tunda dai ita Yanzu- Allah ya bashi yanzu saboda Allah Malam Aminu saboda Allah a zo a ba wa mutum fatawa akan wannan ya yi haƙuri ya yi ta ɗiban wannan wari ita ba za a mata nasiha a ce ta gyara ba su ma 'yan matanmu fa da kake gani sai make up sai shafa hoda mace baka irin kaga ta mai da kanta fara sai kwalliya da cushe-cushe da ƙare-ƙare a jiki ba ta da hanci ta ƙara wa kanta hanci, ba ta da kaza ta ƙara wa kanta kaza, amma in suka shiga gidan miji da zarar sun yi aure, to za ka nemi duk wannan kwalliya kwalliyan a rasa. Wata in ka ganta yadda ka san daga daga ɗakin toka ta fito, to ka rubuta ka aji daga cikin matsalolin da ake samu bayan an yi aure an tare, maza suna kuka da mata. akan me akan kazantarsu kuma ina kira ga iyaye mata zan lissafo waɗannan matsalolin don a gyara tsabta addini ne kuma shari'a ne kuma mace mai tsabta mijinta yana cin moriyarta sosai yana jin daɗin zama da ita ya kamata mata ku ji tsoron Allah ku mutunta kanku a gidajen mazajenku ki zama mai tsafta a ɗakinki shimfiɗar mijinki tsafta kicin ɗin mijinki kicin ɗinki tsafta toilet ɗinki tsafta kayan sakawanki tsafta kanki da gashinki tsafta akwai fa yau fa mace mace fa tana matar aure tana gadarar ita amarya ce ko sabon aure ne kitso ba ta iya zuwa ta na kirki kitso sai kan ya dankare malam sai kan ya dankare mai gidan zai zari yar ɗari biyu ya jefa mata ya ce ta ciki je ki kitso akwai wanda idan suna tsifafa tsaki ne ke zuba a ƙasa ka gaya musu na ce yau su yi haƙuri da wannan karatun namu amma dakta baka ganin dama ita tunda ta watakila ta saba ne a gidansa haka take tafiya shi kuma haka din ya ta sab- auro ta haka saba ya da- auro da barin kanta yana tsaki eh shi kuma A haka ya gidansu?
auro din
to tun da ta yi aure ta shiga sabon kamfani ba sai ta gyara ba ni ban ga dalilin da aka rinka ɗaure musu gindi akan wannan abin da suke ba daidai bane illa ne ai shi yasa mazan zaka ga sun fi mai da hankali da ɗimaucewa akan matan waya
kamar ya matan waya yawwa akwai 'yan mata yanzu 'yan duniya shaidanu da za su gyara gashinsu su gyara kansu suna tallan gashin kansu wa wasu mazaje gashi kawai za ta- za ta nuna maka don ta ɗauki hankalin namiji da haka sai ga mutum da matarsa amma yana kallon gashin wata saboda ai mata suna kwalliya da gashi suna kwalliya da kitso kawai su gyara malaminu su gyara shi zai fi kawo maslaha kwarai kuwa a sayi man gyaran gashi su kwandishinan nan su relaxer ɗin nan a nemi kuɗi a siya a rinka gyarawa man zaitun yana da kyau wajen kulawa da gashin mace wanke shi da tsabtace shi kar a bari ya yi ƙura ya yi datti idan an yi wankan tsarki a rinka busar da shi amma mace ta zo ta yi wankan tsarki ta jiƙa kanta gashi ya jiƙa da ruwa kuma ta ɗauki ɗan kwali ta ɗaura sannan ta ɗauko hijabi ta ɗora dole bayan kwana uku ka ji yana hamami yana gafi wannan sanannen abu ne duk abin da yake rufe ake yake ninkime ba a kulawa da shi dole ya ɗoyi to ina so ka sani daga cikin matsalolin da maza suke fuskanta ga iyalansu bayan sun aure su to akwai ƙazanta bayan wannan akwai matsala ta ƙawaye kaga ƙawayen nan da suka zo suka zauna mata to ba irin ƙawayen na na Aisha bane ba kuma irin ƙawayen na na Khadija bane malam ƙawaye suna kashe aure yau ƙawaye za su gigita maka mata matarka ka wayi gari ta fi sauraron shawarwarin ƙawayenta akan sauraron shawarwarinka kai a matsayinka namiji saboda ka yi sakaci ka zuba ido ka kyale ta wai kai ba za ka takura wa matarka ba duk inda aka gayyace ta bini-bini har shiga cikin yara take ta yi aure ba ta san ta yi aure ba tana bin ƙawayenta marasa aure to yau matsalar da mugayen ƙawaye suke bawa mata da suke gida suke aure yana cutar da maza wani mijin ya kasa gane matarsa yadda take saboda ƙawayenta su suke sarrafa masa ita kai wani ma idan yana son zaman lafiya da sulhu da ita sai ya je ya turo ƙawayenta su ne za su zazzage ta sai mata faɗa su ce dole ta bi mijinta to ma miji bai isa ta bi shi ba to dakta wanda wanda ya ji wannan miji da yake kokarin yin aure ko ya sabon aure yaya zai yi dan ya kauce wannan matsalar gaskiya ne ka yadda da ni da bayanin da zan yi Mm.
duk namijin da yake son matarsa ta zauna lafiya duk namiji da yake ƙaunar matarsa ta zauna lafiya a aurensa to ya ƙoƙari ya rage mata yawan ƙawaye
ya raba ta da su
ya rage mata yawan ƙawaye eh wanda za a kai fa rage ka din.
saba yi min fassara da ban da ban faɗa ba ba Wai- wai wanda za a rage din eh raba ta zai yi da su ko eh na ya raba ta da su musamman waɗanda suke ba na kirki ba yawan ƙawaye ga mace illa ne kuma wannan ka je ka tambayi wanda suka goge da harkar zaman aure na faɗa ina maimaitawa duk namijin da ya bar matarsa tana da yawan ƙawaye to ku yi shirya da takarda da biro ya rinka rubuta yawan matsaloli da zai rinka tararwa a gidan shi su tsiyarsu in suka haɗu suka yi yawa barna suke yi sai wanda Allah ya zaɓa ko a ji daɗin wannan karatu ko ba a ji ba haka abin yake ka zo ka bar gidanka ƙawaye su yi taimaka zurubtu su yi ta shige da fice in Allah ya jarabe kama masu cin abinci ne cefanen ka ya rinka karewa kafin wata ya kai ƙarshe in tsautsayi ya biyo ta kan kai ɗan albashi ne mai ƙaramin albashi na rantse maka da Allah ƙawayen matarka su za su rinka kassara ka ku yi ta rikici da matarka akan kwanka ya ƙare da wuri manjanka ya ƙare da wuri maginka ya ƙare da wuri ƙawayenta take gayyatowa gida suke suke suke girka abinci da ƙarfe biyu na rana ko ƙarfe uku an gama abincin rana an ci sai su ce ba irinsu suke so ba ka ciyar da matarka ka ciyar da ƙawayenta da ma kayi niyya ne Allah ya baka lada innamal amalu bin niyyati tunda baka da niyya ku kaga baka da lada watakila ba su da shi ne suka samu dama to mala aminu ba su da shi shikenan sai a zo yarinya ta zo ta cika gidanta da ƙawaye ana kasara miji babin sadaka daban babin karya miji kuma daban ina so na gaya maka ni fa na yi alƙalanci kuma ina alƙalanci ba wai ni alƙali ba ne alƙalai su mun afuwa amma dai akan harkar aure kam kullum ina kan yi. yanzu nan ma zan shigo gidan nan ina ta yin wani alƙalancin ne to daga cikin matsalolin da muke samu mazaje suna kawo mana cewa ƙawaye sun lalata musu matansu kuma matar rauni take da shi ƙawayen nema suke ajiye ta a gidan ta fi girmama mai gidan eh, wannan mi- wannan ƙawayenta Ƙawayenta.
akan mai akan akan akan mai gidanta so ina kira ga ma'aurata ke mata ki yi kokari ki rage yawan ƙawaye eh wallahi nayi aure yanzu ayyuka sun mun yawa in yawan kira yayi yawa tun da yanzu girma ya same ki ai yawwa nayi aure wallahi ayyuka ne sun mun yawa ko kuma cikin hikima ki ce to mai gidan nawa zafi ne da shi sai dai ku yi hakuri wallahi ba kamar da ba mai gida na mafadaci ne baya son yawan ƙawaye
dakta wani lokacin suna kuka duk sanda ta yi musu irin wannan maganar da yan uwa da dangi da kawaye sai a rika zaginta cewa ta guji al'umma ta yi kaza sai ta kuma sai ta daure don ka a ce ta guji yan uwa To, ai gwanda ta ɗauki zagin mutanen gari akan ta ɗauki zagin mijinta. Mace mai hankali ta yadda ta, ta, ta ɓata wa na waje ta faranta wa mai gidanta. ga wanda ya ajiye ta ga wanda shi ya kawo ta ga wanda zamansa take yaya mace za ta je ta rinka aikata abin da mijinta baya so ya za ta rinka jidali da shi akwai wanda ya kamun kes ɗin tun da so kake dai a fasa kwan ya ce malam ba do ai ba zan zauna lafiya da ita ba wallahi malam auren mutuwa yi
a ƙarshe i ya ce malam katan katan taliya nake kawowa man gyaɗa ba na kawowa ba na sayan na awo jarka jarka nake kawowa ya ce siga kuwa da yawa kwano kwanuka nake kawowa gwangwanin madara gwangwanin bambita gwangwanin milo kasan akwai maza masu ƙoƙari masu ciyarwa malam ya ce haka kurin sai in zo in tarar da gidana a cike ana ta dabdala ƙawayenta ke shiga kicin ɗinta su ɗora abin da ta ga dama sai dai ka ji ana fasa ƙwai fas fas fas ana wainar ƙwai kai ka taɓa jin ana soya wainar ƙwai ƙarfe uku ƙarfe biyu da rabi za a ci shinkafa da miya sai an soya ƙwai an ɗora don me yasa me yasa ina tambayan ka me yasa saboda sun gan shi a banza wajen su ɗan ji daɗi a bakinsu
to miji bai yadda ji daɗin ba da haka ina kira ga mata masu sauraron mu ku rage yawan ƙawaye sai ƙawaye na alkhairi Allah ya faɗa al'akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa almuttaqin su kam ƙawaye abokanai a ranar kiyama makiya juna ne masu tsoron Allah su ne suke tashi a kiyama tare da ƙaunan juna da son juna amma yawanci ƙawancen ma da matan suke ba don Allah ake yinsa ba ƙawarki ta hana ki bin miji ƙawarki ta kashe miki aure wallahi duk uwar da ta haifi yarinya budurwa ta batta da tarin ƙawaye to akwai mushkila wannan ƙawayen su za su rinka sarrafa ta ba za ta ji magana ubanta ba kuma ba za ta ji maganar uwarta ba kuma haka idan ta yi auren su za su bi ta su kashe mata auren ka san yanzu malam ƙawaye sukan yi wa ƙawarsu hasada su aure wa mace miji ya taba ji to wallahi suna yi ƙawarki in kika yi wasa ba dai nan kina nan ba kina hankali kullum ƙawarki budurwa tana zuwa gidanki ba tana cire hijabi a gidanki mai gidanki yana zuruftu yana zirga-zirga yana ganinta a'a wata ran kya ji ki a titi kina zawarci ta shigo ɗakin wallaki ka san dakta irin wannan yana faruwa ne watakila ita ta zo ta ga yadda ƙawarta take cikin kwanciyar hankali da wadata mijinta komai yana yi ita ma sai ta yi sha'awar ina ma a ce ta sami irin wannan gidan kuma da za ta zo kaga ƙawancen sai ya ɗore tsakanin su to kenan sai kai wa matan bayani tunda ka halatta ƙawa ta zo ta auri a a mijin ƙawarta abin da kake so ka faɗa kenan to ni dai ba a baki na ba ni dai ba zan buɗe baki ni a waje na to bari in yi shiru cin amana ne gaskiya
ko da ita ce ta ga amana ita kenan.
irin mijin da take so kenan A'a, to a ina sai a gidanta za ta a gidan ƙawarta kawai za ta rinka zuwa gidan ƙawarta tana dafa mata abinci tana ci kuma ta je ta aure mata miji. Ai irin wannan auren ma an fi zaman gaba da bala'i. Da haka ni dai ina gaya wa 'yan mata ko in ce matan aure duk wacce take gayyace gayyacen ƙawaye a gidanta ko ba zauna ce wallahi in bakin yi da gaske ba mijinki ya ganta ya sha'awa ya nemo aurenta kuma ku zo ku zauna yau malam namiji ya auri 'yar aiki ma ‘yar wanke-wanke, ‘yar ɗiban famfas, ‘yar share kashi,
to ‘yar dakta goge mota, Ya miji ya juya ya je ya aure ta, ya gyara mata ɗaki, bawan Allah mazan waɗannan zamani malam. In ji mata da fa- da fa- da faɗa suka ce munafukan Allah munafukan manzan Allah. In ji mata da faɗa ba fa goyon baya nake yi ba, ka san ita mace duk wanda mijinta ya je ya auro mata yar aikinta ko yarinyarta ko ƙawarta to munafukin Allah da annabi ne.
dakta ya kamata ni in yi in ƙawata tana zuwa gidana ko ƙawayena Eh.
kuma su dole kaga in suka shigo gida su dan ajiye mayafi da hijabi in mijin zai shigo eh, akwai wani abu da ya kamata ta yi ne ko kar kuma- wata kar wata matar aure ta bari kawarta ta shigo mata gida ta cire hijabi matukar mai gidanta yana zurubto da zirga-zirga wallahi za su miku- za su muku illa sai ta ce Allah mu wata da wallahi hijabin ki wallahi wata tallata kanta za ta zo ta yi a nan gidan ki ce ɗauki hijabin ki saka kayan ki mai gidana ya hana cire hijabi a nan ta gaya mata ba wani ɓoye-ɓoye sannan kuma ta rage yawansu ina fa daɗa maimaita maka ta rage yawansu cikin hikima wance zan zo a wallahi ki ɗan yi haƙuri ina da ayyuka sai na gama wallahi akwai ayyukan yara ban gama ba kuma mai gidana in ya zo zai mun faɗa wance zan zo ranar kaza wallahi ki haƙuri mai gidan yana nan yanzu ai yana yawan zaman gida a haka za ki sallame su bata yi bata yi bata yi ƙarya ba kuma in duk eh to tunda ai baya maslaha ce akram kalla neman zaman Maslaha ce lafiya ai.
take neman zaman lafiya take ai kuma ai ba ƙarya take ba ba ƙarya take ba daga cikin matsaloli da ake samu wannan duk ina magana ne ta bangaren mata Mm, za mu zo mu da zai ake insha samu Allah za mu zo mazan Mm.
amma matsalolin da mutane suke tare da shi bayan mutum ya auri mace to akwai matsalar rashin lafiya malam sai mutum ya kashe kuɗi ya auri mace suna zaman lafiya wallahi malam kawai sai ya zo ya samu ashe ba ta da lafiya tana da mushkila wallahi tallahi tana da ciwo ko tana da ciwon aljanu ko ciwon farfadiya akwai wanda ma ba a iya saduwa da ita akwai wanda ya mun fatawa irin wannan ya ce shi ya auri matarsa yana son ta tana son shi ashe tana da wani- wata larura a gabanta wani ƙari ya fito mata wani ƙaho ko ƙari yana fitowa a gaban mata ya ce kuma ba a gaya masa ba da haka bayan da za a yi alaƙar aure da ita akwai waɗanda suke da shaidanu a jikinsu shaidanun ba za su bari mijin ya sadu da matar ba kwata-kwata dakta wannan maganar tana da matukar muhimmanci ko Haka.
za mu tsaya a wannan gabar sati mai zuwa ba sai mu laifi tashi a in dai kanta lokacin saboda yayi.
lokacin eh, yan Eh.
uwa na san yanzu suna ta kokarin shigowa da nasu tambayoyin gaskiya in ne ya so sati mai zuwa sai mu tashi akan wannan gabar to masha Allah muna godiya Allah ya za taimake za ku iya neman mu akan ah, akan namba sifili takwas ɗaya hudu biyar sifili hudu tara biyu ah, ɗaya takwas namba ce da za ku iya shigowa kai tsaye assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh muna tare da wa malam kadir barka da dare barka da wannan lokaci da barka ka dai kuma muna Allah tare ya da wa saka da malam da alkhairi amin to mai magana musu afrijiyar lemo ne akan layi to musa'ab me kake tafa da shi to malam na ji wani yan bayani da malam ya duk da ya yi magana ta amma zan dan bude wani abu na akwai magana da malam ya ce ya kamata a ce mata su nemi kuɗi domin su sai kamar kayan kwalliya eh to abin da nake so malam ya san da ni shine wannan ba hurumin maza bane ko kuma hurumin mata ne saboda akwai matan da zaka gani irin wannan suna kokarin siyan kayan kwalliya mm, da kuɗin da yake wajen su amma kuma idan sun yi wa mazan su magana su ba da kuɗi a sai kayan kuɗi ko a sai musu sai ga namiji ya ce shi ba zai siya ba kuma idan ta kuɗiyar ya ga na ce banta to ba komai za ka ji amsa ka to za ka ji amsa A insha gurguje.
sai Allah ya saka malam da alkhairi musa Amin.
ne jan nemo da fatan za ku tashi lafiya Allah amin to mun gode malam Musa Allah ya saka maka da bibiya a magana ta gaskiya maganar ci da sha da ado da kwalliya da kulawa da jiki wannan duka hakkin namiji ne ya tanadar wa mace hakkin namiji ne kamar yadda shi zai mata sutura ai malam Mm, tunda shi zai mata sutura to kaga shi zai sama mata sabulun da za ta sha ai sabulun da za ta yi wanka omon da za ta yi wanki turaren da za ta sa lallan da za ta sa duk abin da za ta yi na kula da jikinta shi ya kamata ko in ce shi ya wajabta ya yi mata na don haka idan an ɗora wa mace ita aka ce dole ita ita za ta je ta yi to gaskiya an ɗora mata abin da ke bai zama wajibi ba amma ni ina ba su shawara idan mijin bai zai yi ba kawai ki samu ki yi in dai mijin bai zai yi ba ki samu ki yi to, assalamu alaikum muna tare da wa
Suna tare da Salisu ya yi farke.
to salisu me kake tafa da shi cikin shirin Wala malam muna jin daɗin su da kiyon na kuto sai da sosai.
to masha Allah Sai dai mu fata alkhairi da malam Allah sai malam gida lafiya.
amin amin muna godiya muna godiya kwarai da assalamu gaske alaikum to muna tare da wa sai ka daga murya
kuna tare da Adam Bala to adam bala me kake tafa da shi ya kokari ne wa malam barka da warhaka to Muna me godiya, tambayar Malam ka Adam.
malam yana jin ka
ni abin da nake so a yi jan hankali da irin matan da suke wa mazajen su magana sama da ta mazajen magana da su ba za su ta daga mutum
To insha Allah malam yana so a yi magana akan ah, mata masu yi wa mazajensu magana ba ba kwantar da harshe.
To, a sifar mace ta kwarai da annabi ya ba da labari, mace ba ta ɗaga mijinta harshe, ba ta masa faɗa, ba ta masa tsawa, alama ne na matan da ba na kirki ba. To, amma Malam Aminu idan bera yana da sata, Daddawa ma da wari.
ai kwarai da gaske. Ka san me? Babu lokaci ne. Wata rana ka tuna mini za mu yi program akan hanyoyin da mata ke rena maza.
Insha Allah.
insha Allah abubuwan da ke sanya mace ta rena namiji tsakani da Allah akwai mazajen da su ne wato ba su da ɗabi'a mai kyau ba su da hali mai kyau Su suka janyo aka raina su su.
suke yin abubuwan da matan suke rena su amma duk namijin da ya kame kansa ya rike mutuncinsa ya rike adalci a gidansa baya son zuciya wallahi mace da wahala ta daga mai sauti misali yanzu namiji ya zo yana rashin adalci tsakanin mace da da kawarta da kishiyarta ta yi ta yi ta hana shi rena ba dole ta daka mai tsawa ba ba wai don ya halatta ba ne amma ina gaya ma shi ya zubar da mutuncinsa
To ko amma ya shiga hakkinta amma dakta ga ma- waɗanda kuma daga bangaren su ne wani irin jan hankali za ka yi ga matan da su suke wa mazajen nasu haka ɗin.
ai shi ne na ce maka In ya zamto daga bangaren ta ne shi ba wai shi ya abin da ya sa aka raina shi ba.
zai yi wahala zai yi wahala ta rinka yi wa mace tana yi wa mijinta tsawa a haka kawai in ka bincika dole akwai wani abu amma kuma zai iya yiwa akwai ɗabi'a shi kuma me wala Allah kwaɗayinsa ya kai shi ya je ya auro da sha'awarsa ta kai shi ya je ya auro matar da bata da tarbiyya in yar tarbiyya yar arziki ya je ya auro wallahi ba ta daga mai sauti ba to amma matsalar mutanenmu idan mutum yana da kuɗi kwalliyar mace yake bi halittar mace yake bi kyan mace yake bi bai damu da tarbiyyarta da ɗabi'arta ba baya ma bincikawa yaya uwar yarinyar take wa ubanta baya bincikawa ta haka duk wanda duk tsuntsun da ya jawo mai ake cewa Ruwa shi ruwa kan doka.
shi ruwa kan doka Na'am.
amma dai Allah ya gyara halin matanmu Amin. Salamu alaikum. To wannan wayar ta katse sai dai sake shigowa a cikin shirin. Assalamu alaikum. Muna tare da wa?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam muna tare da wa a gurguje.
Mama Annur ce daga Madobi.
To maman Annur daga Nob- Madobi me kike tafa da shi?
Kuma da da Allah tambaya nake da hadisin da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man tarzauna dinahu wa Mm.
kulfahu tazawwaduhu.
Hmm.
To idan mutum ya zo shi dai haka ya zo to neman auren.
Hmm.
To amma yana kula da sallah Hmm.
akan lokaci. To sai yake cewa shi fa bai da haƙuri. Kuma Tab- sai ya rika cewa shi yana da fishi. To irin wannan za a aura mata?
to magana ta Allah magana ta gaskiya a in gaya miki gaskiya duk mijin da yake mai fushi ne mai fada ne duk mijin da yake mai fushi ne mai fada ne to gaskiya zama da shi yana da wahala wallahi yana da wahala in kun je auren ma je kaka dawo ne da aka shawara ta ki haƙura ki ce ya je auri wacce za ta iya jure fushinsa da faɗansa in kuma kin shirya duk fushinsa duk faɗinsa saboda soyayyar da kike masa kin dulmuya ba za ki iya damuwa da ainihin wato soyayya ba wato fushin da zai miki da faɗan da zai miki ba, bismillah ki je ki aure shi amma matukar ba kya son faɗa kuma ba za ki iya jure fushinsa ba ki ba shi haƙuri kan Allah kiyaye hanya Allah kare mu To Allah ya samu dace. Salamu alaikum muna tare da wa?
Alaikar salam, alam barkan ku da rai.
To a gurguje muna tare da wa?
To, malam ɗalibin ka ne dai wannan yake yin magana ina son nan baka malam yau sati biyu na ta faɗi a taimaka mu.
To ka tura saƙon katta kwana Na- insha Allah.
Am- am, Malam akwai dalili malami ɗalibi ne kuma almajirin malami dan yanzu haka zancen da nake maka ma ina ɗaki kaga Qur'ani nake rubutawa.
Alhamdulillah.
Kuma Allahu Akbar.
magana ta gaskiya ni magana boko wallahi ba abin da na sani. To to sai dai na ta turo a taimaka min saboda ina son magana ne ma na ya kara min fatawa akan wannan karatu da nake ciki to insha saboda Allah ina son tambayoyi da yawa a ciki a taimaka min to insha Allah to Allah Yawwa, ce muke ka ina muna godiya Allah ce muke ka maza da mata gabaki ɗaya kaji bayan salamu Allah.
alaikum ga gidan aure Assalamu alaikum.
wa alaikum salam muna tare da
Eh, kuna tare da Aliyu Bala Tsalle.
to Aliyu Bala me kake tafa da shi
To alhamdulillah malam fatan alkhairi a gare ga.
to malam yana jin ka Malam magana da muna muna don godiya Allah don Annabi a taimaka da da jan hankali ga mazajen da ba sa taimaka wa matan ba sa iya siya musu sabulun wanki ko abu haka kayan kwalliya ba sa iya don Allah don adam malam a dada jan hankalin maza. Don Allah, Gaskiya ne, don Allah, amma kai kana da mata ko baka da mata?
Mai da malam gida lafiya.
kana da mata Kai ne kana da matan ne Eh, to malam wannan ya yi wubiya su ga wata kila tambayar ai daga jimuriya sama bai da mata
to akar makalla bai kamata ba namiji ya ajiye mace baya ciyar da ita baya shayar da ita a a, magana baya biya kayan mata.
kwalliya yake Oke, wai, baya baya ba- mata kayan ai na yi bayani akai na ce hakkin namiji ne ya sama mata ya- ya ya kera ta ya gyara ta zaka je ka sai mota ne baka kai ta wanki baka kulawa da ita ai bai zai yi ba wannan karfe ma kenan amma akar makalla watakila in kaga wanda baya kular ko karancin kuɗi ne yasa baya yi shi me zaka ce akan wanda, eh wanda baya- baya da hali ya zamu yi da shi dole mu yi masa addu'a Allah ya bashi sai ta yi hakuri ko ta Sai ta yi nema ta haƙuri.
siya ta haƙuri ta nema ta siya ta yi sana'a ta siya tunda ai bai da shi ne a bashi da matsalar kayan makarantar yara kuɗin haya da kuma larurar asibiti kwarai kuwa to Allah ya samu dace da mai malam zai rufe shirin ga lokacin mu ya kare to ni dai wallahi shirin nan ina ina faɗakar da iyayenmu mata su rinka zuwa suna sauraron wannan shiri da ma mazajen nasu gaba ɗaya don saboda duk wacce ta ji laifinta abin da take ba daidai ba ta gyara fatanmu mu rage matsaloli da suke faruwa na zamantakewa da auratayya don a zauna lafiya maza Allah ya ce ta naka huta na salu ku yi aure ku samu hayayyafa zan yi alfahari da yawan ku ranar tashin alkiyama Allah ya ba mu nasara Allah kuma ya ba mu dacewa amin to masu sauraro iya abin da zamu kawo muku kenan a madadin Dr. Abdullah Usman Umar Usman Gadan Kaya sai kuma Abubakar Isa Dan Dago sai a Rabi'u yaran kirki da ya sada na da ku daga sashen addinin musulunci na Hikima Radio Aminu Khidir Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Akwai bukatar mu leƙa gidan aure hakika.
gidan aure Mu bincika dukkanin matsaloli duk mu gidan hazika.
aure A yau nasiha ga duka ma'aurata da ke rayuwar aure.
maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure Da mu da ku duk mu yonari mu gane hanya.
gidan aure Da za a inganta al'amuran cikin sanayya.
gidan aure Dan ga malamai masana da suke bayar da logar gidan aure.
Maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure.
A nan tashar hikima rediyon mu 'yar zamani.
Gidan aure.
Tashar da- Sauti.